أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa musulmi a yau muna sha bakwai ga watan ramadan hijiran manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta 1436 wanda ya dace da hudu ga watan bakwai miladiya aihuwa isa ɗan maryam salam shekara ta 2015 a jiya mun tsaya aya ta 256 a cikin suratul baqara a yau za mu tashi aya ta ɗari biyu da hamsin da bakwai shafi na uku na arba'in da uku wajen fatar Allah subhanahu wa ta'ala Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون نعم الله سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا الله شيني ولي وأن سكي إيماني kalima ta Hausa idan aka ce waliyi dole sai an fassara ta domin waliyi larabci na wannan kalima ta samu wato babban matsayi wajen mutane saboda da Hausa an sa abin da ake ce ma waliyi sai kaji an ce wane waliyi na wane waliyi na wane waliyi na to me menene ma'anar kalima ta waliyi kalima ta waliyi da larabci a wani lokaci tana nuhin masoyi wani lokaci tana nuhin mai taimakonka wanda malaman zauri suke ce ma majibincin lamari kenan Allahu waliyul ladina amanu Allah yana son masu imani ko kuma Allahu waliyul ladina amanu Allah shine mai taimakon masu imani shine majibincin lamarin su ina fata an fahimce ni wannan ita ce ma'ana ta waliyi an gane wannan sai Allah ce yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur Allah yana fitar da su daga dufai ila nuri zuwa ga haske an gane wannan malaman tafsiri suna cewa nan da anka ce Allah subhanahu wataala waliyin masu imani na wilaya ta Allah subhanahu wataala ta kasu gida biyu akwai alwilaya al-khassa sannan kuma akwai alwilaya al'amma akwai lokacin da Allah waliyin kowa da kowa ne domin shi yake tafiyar da al'amuran kowa da kowa an gane wannan shi yasa Allah subhanahu wataala yake gaya muna a cikin suratul an'am thumma ruddu ila Allahi maulahumul haqq ala lahul hukm wa huwa asra'ul hasibin za a mayar da mutane zuwa ga maulahum shine ubangijin su Allah subhanahu wataala ka ko ga da muminai da kafirai dukkan su za su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala kenan wannan sai ta zamanto ita ce ake cima alwilaya al'amma wadda kowa da kowa ya shiga cikin ta an gane wannan amma alwilaya al-khassa shine wilaya ta masu imani wadda ce Allah subhanahu wataala ya keɓantar da ita zuwa gare shi ma'ana waɗanda suka yi imani ya keɓance su da wata wilaya wadda su waɗanda suka kafirta ba za su samu irin wannan wilaya ba an gane wannan Allah subhanahu wataala yukhrijuhum yana fitar da su fi'li mudari'i ne malaman balaga suke cewa fi'li mudari'i yufidu tajaddud wa takrar yana nufin abu yana abkuwa in an ce akhrajahum ya fitar da su amma sai an ka ce yukhrijuhum yana fitar da su ma'ana aiki ne wanda Allah yake yau da gobe kana kama hanyar gaskiya Allah na taimakonka kullun in kana aikin addini gaba zaka kuma kullun in kana aikin lalaci ba ya kayo shi yasa sai Allah ce yukhrijuhum yau da gobe Allah na fitar da su a shiga wagga matsala a fita cikin ta a shiga cikin wannan matsala a fita cikin ta kana duk yadda kake da imani in kana da imani imanin ka karuwa yake yi an gane wannan wannan yana nuna cewa kullun duk yadda kake da imani duk yadda kake da aikin alkhairi in dai har kana aikata wato Allah zai taimake ka in imanin ka ne Allah zai kara maka imanin ka innamal mu'minuna allazina idza dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا إن كان ده إيماني الله ذي كرمك إيماني idan ilimi ne kuma Allah zai ƙara ma shi yasa Allah ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qur rabbi zidni ilma kana kokari ne ka gane kana gane wadansu abubuwa cikin addini shi yasa hatta da malaman da suke da ilimi su ma suna ƙarawa bai yiwa ka ce kana da ilimin da ba za ka karuwa ba domin daga lokacin da ka ce ni ilimi na ya kai inda ba zan yi karatu ba ban da malami kuma ba zan yi bincike ba ba zan yi karatu ba na kai karshen ilimi to daga nan ka kai karshen jahilci dole yau da gobe kana yin addini kuma kana ƙara yi gaba shi yasa ake son mutum tun shina matashi ne ya saba da bauta ma Allah subhanahu wataala sai ka tashi cikin bauta Allah kana yi kana yi kullun kana yi gaba kullun kana yi gaba kullun kana yi gaba haka kai inda ba za ka iya ba kuma za a rubuta ma da abinda ka kasance ba za ka yi aikatawa ba amma ai an ka shiga wajen aikin sako to banna ta yi wallazina kafaru Allah ce waɗanda suka kafirta ma'ana suka kafirce ma Allah subhanahu wata'ala suka kafirce ma mala'ikun Allah suka kafirce ma manzannin Allah suka kafirce da ranar tashin alkiyama Allah ce to awliya'uhum at-taghut waɗanda awwaliyansu sune at-taghut at-taghut ya mun yi bayanin shi kullu ma yu'badu min dunillahi wa huwa radin duk wanda ake bauta ma wanda ba Allah ba kuma ya yarda a bauta mashi ake ce ma taghut an gane wannan duk wanda za a bauta ma ba Allah ba kuma ya yarda cewa a bauta mishi to wannan shi ake cewa taghut sai Allah ce yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat suna fito da su kaga shi ma fi'ili mudari Allah ya kawo minan nuri daga haske ila dhulumat zuwa ga duhu an gane wannan kenan sai ya zamanto in kana tare da Allah kullun Allah zai fitar da kai zai taimake ka in kuma kana tare da shedanu to kullun su ma za su yi baya da kai al'anzar na za a yi ko da yaushe sai kai ta lalacewa idan mutum yana shan giya litir guda sai ga ya koma shan goma daga goma sai ga ji an ce an tafi illa ma sha Allah sai an zo sai a auna shi sai a ji an ce maka cirrhosis ta kama shi likitoci sun auna sun ce in bai shan giya mutuwa zai ko ba haka ba ciwon giya ya kama shi akwai mutanen da shan giyar da suke yi idan suka bari mutuwa za su yi khalas to ya an kai malam mai fatawa sai ka ce a'a wanga fatawa Allahu a'lam abadi shi tashi alkiyama Allah shi ba bawa ne hisabi to me za ka cewa in ya bar shan giya mutuwa zai yi to in kuma ka bar shi mutuwa ka za ka yi ka ce Allahu a'lam kawai ka ce zuwa shaninka an gane wannan da kyau nan az-zulumat da an-nur wato Allah ya kawo dufai da haske hikma haske sai Allah ya kawo guda amma kuma az-zulumat sai Allah ya kawo su jami'i menene hikma dan saboda gaskiya guda ce musulunci guda ne abin bauta wanda cancanci a bauta mai guda ne amma kuma ana bauta ma waɗansu abubuwan ba shi ba shi yasa Allah kawo su zulmat an gane wannan sannan kuma addinin da Allah subhanahu wata'ala ya yarda da shi addini guda ne shine musulunci duk addinin da ba musulunci ba Allah bai yarda da shi ba shi yasa Allah ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين سننكما الله سبحانه وتعالى دكا الظلمات كما يكاو النور سبو دشي حسكي قداني ba a samun haske nan da gobe da jibi da gata a'a hasken nan guda ne amma duhu yana da bambanci zaka iske wani duhu kuma a samu wani duhu cikin duhu ina fata an fahimce ni sai ga zaman to kana cikin wata fata kuma ka ƙara shiga cikin fata amma ba wai irin wannan haske da muke gani da ido ake nufi ba sannan ba irin dufu wanda ake gani da wato abin nan da ake gani da ido Allah subhanahu wataala yake nufi ba domin da za mu ce waɗanda suka yi imani suna cikin haske to ƙasashen turawa yanzu sun fi mu haske ko ba haka ba ƙasashen mu ana kufir ko ba kufir yanzu yanzu na an ƙara yin kufir ko ba haka ba in an ka duba wasu wasu wato garuruwa na musulmi babu ma babu ma babu ma lantarki ko akwai wuta babu cikin duhu mutane suke kwana amma duk duhun da suke kwana cikin shi inda suna da imani suna cikin haske sannan komi wato hasken da yake kewaye da kai misali mutumin da aka san New York ta kasar America ko ba gane ba ko da cikin haske yake kwana kuma cikin haske yake tashi to cikin duhu yake an gane wannan abinda ake nuhi wato haske da duhu wanda yake ma'anawi na imani an gane ni rayuwar turawa suna yin ta cikin haske wanda muke gani amma cikin duhu suke saboda abubuwan da suke aikatawa suna nuna cewa suna cikin mugu mugu mugu mugun duhu kaga a ƙasar turai sun halattar da zina zina halacci kaga wannan duhu ne an gane wannan a ƙasar turai sun halatta namiji ya armi namiji mace ta aure mace wannan duhu ne ko ba duhu ba akwai duhun da wannan ina fata abince ni a ƙasar turai babu wani abu wanda ake ce ma haram babu abin da ake ce ma halal sai abin da gwamnati ta azama doka amma duk abin da ba dokar gwamnati bane kana da damar da zaka aikata shi shi yasa a ƙasar Australia aka kama wani mutum ya tai ya boye ta ya kai ta karkashin wato a cikin gidaje na ƙasa da ake yi ya boye ta ya aje ta nan ya aure ta ba a da labari sai da ta aihu biyar ana batun ta mutu sannan an ka binciko ta an ka gano ta wannan duhu ne ko ba duhu ba kaga duk yadda mutanenmu suke ganin cewa turawa sun ci gaba shirme ne domin za ka ga abubuwan da na kaskanci wanda kai kanka ba za ka yarda da su ba mutumin da yake ganin turawa sun fi kasashen musulmi ci gaba sai mu baka misali guda yanzu a ƙasar turai namiji zai aure namiji to kai da kake ganin abin da yayi zo a haɗa ka da wani ya aure ka sai can ƙasar turai wani ya aure ka kana yarda da wannan a to in baka yarda da wannan ba za ka ce sun ci gaba ina ne ci gaba yake duk da dabbobi da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta dabba mace da namiji suke tafiya an fahimce ni ba ka ganin kare yana tare da kare sai dai kaga kare ya nemi kariya to amma dan adam saboda ya lalace ya wato bayan Allah ya bashi ilmi ya bashi tunani yayi banza da, da shari'a ta Allah to kun ga abin da yasa turawa suke cikin wannan bala'i shine da suka bar shari'a Allah subhanahu wa ta'ala don haka su a cikin duhu mu a cikin haske ko da ko ba mu da lantarki to mu a cikin haske don akwai abubuwan da ba mu ma tunanin su zo a kanmu bai yiwuwa mutum shi tunanin shi aure uwa tai ko shi tunanin shi aure ɗaya tai amma su a wajen su kawai in dai abu ne wanda kai kai niyya babu wani dalilin da zai hana maka wannan Allah ya tsare mu yukhrijuhum minan yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat Allah ce ulaika ashabun nar waɗannan su ne ma'abuta wuta hum fiha khaliduna suna masu dawoma a cikin ta Allah ya tsare mu alam tara ila alladhi alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbihi an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين na'am an yi intikali yanzu tunda Allah ya bayanin masu imani kuma ya bayanin waɗanda suke kafirai yadda ake fitar da su to ga misali ɗaya daga cikin misalai yadda shaitan yake kuzuzutar da ɗan adam ya ruruta shi har ya ƙetare iyakar da Allah subhanahu wata'ala ya azashi akanta yace alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih shin baka yi kalla ba ko baka duba ba mun gaya muku cewa malamai suna da mazhabobi da dama da an ka ce alam tara ila allazi hajja ibrahima fi rabbih an atahu allahul mulk shin baka yi dubi ba ga wanda alhali ko wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rayu tare da su ba ko ba haka ba tunda zamanin annabi ibrahim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai zo ba shi kanshi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam addu'a ce ta annabi ibrahim domin ya ce rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatluhu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allah ko karbe addu'atai da ya karbe ta ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu fi dhalalin mubin to kaga wannan lokaci baya nan amma me yasa an kace mai alam tara ila allazi baka yi dubi ba an gane ni wadansu malamai suka ce a'a kallo na basira ake nufi wadansu malamai suka ce a'a wato kallo na bayanin ubangiji idan Allah ya baka labari to ya ma fila ya kasance abin kana ganin shi da idanunka domin Allah zai baka labarin waɗansu abubuwa da suka faru shi kaɗai ya san su a wannan lokacin mutanen da abin ya faru gaban su a wannan lokacin akwai abubuwan da san da su ba an gane wannan ko kuma alamtara baka da labari kina ana son a sanar da kai tunda idanunka ba za su gani ba to amma sai a danganta don a baka labarin sai ya zamanto lokacin da labarin yake shiga cikin kunnuwanka kamar kana ganin abin yana faruwa ne alam tara ila alladhi hajja ibrahim fi rabbih wanda ya jayayya da annabi ibrahim alaihi salam fi rabbih a cikin al'amarin ubangijinsa domin ibrahim yana kira zuwa ga tauhidi ya ce Allah subhanahu wataala shi kadai za a bauta ma ko ba haka ba shi ko wannan mutum yana ganin a'a labudda an yunazi Allah fi mulkihi shi na ganin a'a sai an yi jayayya don mi za a cewa Allah shi kadai za a bauta ma an atahu Allahul mulk akwai dalili da yasa ake jayayya da ibrahim sai Allah kawo dalili dan saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi mulki kaga ashe mulki yana daga cikin abubuwan da suke sa dan adam ya rinka tunƙahu ya rinka jin ya isa ya rinka ganin in ma an faɗi magana yana ganin cewa ma ba a isa ba wani lokaci sai gama idan maganar da mutum yake yi bai dai hito na ya ce maka ba ko Allah bai isa ba amma irin maganar da yake faɗa kai kana ganin cewa ganin shi kai ko Allah bai isa ya mai wani abu ba lokacin da masu mulki suke fitowa in mulki giyan mulki ta jasu in suna faɗin wata magana wallahi ganin kake yi ko kai in kana da hankali kana ganin cewa suna ganin ko Allah bai isa ba saboda idan suna ganin sun ɗauki matakai ina fata amince ni shi yasa kullum mai mulki in zai fito zai magana zaka iske zai magana irin taso ta manya mun rige mun shirya duk wani wanda zai kaza za mu yi mai kaza za mu yi mai kaza za mu yi mai kaza ina fata amince ni sai ina ganin Allah subhanahu wataala bai isa ba amma radda Allah zai kama shi sai kai mamaki fir'auna babu irin ta'addancin da bai ma Allah subhanahu wataala ba da Allah ya bashi mulki yayi iddi'a'in rububiyya sannan kuma yayi iddi'a'in uluhiyya ya nuna cewa shine ubangijin sammai da kasai domin ya ce ana rabbukumul a'la war rububiyya tufidul khalq wat tadbir wal milkiyya sannan kuma ya ce babu wani wanda za a bauta ma a duniya in ba shi ba qala wa qala fir'aunu ya ayyuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi yace ni ban sa akwai bauta abin bauta ba gare ku ya ku mutane in ba ni ba ina fata an fahimce ni kaga bakin ta'addanci bakin mutun shi iddi'ain uluhiyya da rububiyya an gane wannan ya hito yana cikin kaho cikin al'umma tai wanada fir'aunu fi qaumi qala ya qaumi alaysa li mulku misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun am ana khairun min hadha alladhi huwa mahinun wa la yakadu yubin فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مختلفين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوم فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين Allah ce wa nada fir'aunu fi qaumi fir'aunu wata rana yayi kira cikin mutanensa yasa an kai taro taron gangami qala sai ya tambaya ya qaumi yake cewa alaysa li mulku misr wai mulkin kasan misra ga hannun wa yake wane na adda mulkin kasan misra wa hadhihi al-anharu tajri min tahti wannan korama da take gudana karkashina ba ku kallo kuna ganin korama tana gudana karkashi na sannan yayi tambaya ta alfahari ta jiji da kai ta tinqahu afala tubsirun shin wai ba ku ko ba ku gani ne am ana khairun min hadha alladhi huwa mahin shin ni ne mafi alkhairi daga wannan walakantacce annabi Musa ke cewa walakantacce annabawan Allah kenan dan kaga gayi suna dariya ka kana wa'azi ko kana rike da addini kai kaka da karka damu domin dibi annabi Musa yana daga cikin ulul azmi minar rusuli amma kaji abinda fir'auna ce mai mahin kaskantacce wala ya kadu yubin kuma in ya tashi bayani bai iya bayani a gani annabi musa yana da matsala cikin wato harshensa falawla ulqiya alaihi aswiratun min zahabin da dai an jeho mishi koko Allah ya bashi aswira mun daye na zinariya ya kamata a ce yana da kuɗi annabi za a yi talaka shi wani abin da shi mamaki ya za a yi a ce mutum mallami ne kuma bai da kuɗi ya za a yi a ce mallami ne kuma talaka ne ya rasa abincin da zai ci shi mamaki yake yi a'a arziki a duniya na Allah ya raba shi ga wanda ya raba shi yadda yake so aw jaa ma'ahu al-mala'ikatu muqtarini fir'aun yace ya kamata mala'iku su zo tare da wanga annabin Allah in yayi wa'azi ya kare su ce to mu mala'iku ne Allah ya turo mu mu shaida cewa wannan mutumin gaskiya ne sannan mu yarda an gane wannan fastakhaffa qaumahu fa ata'u fir'aun sai wasa da hankalin mutanensa sai suka mishi biyayya me ya kai fir'auna wannan mulkin da ya samu an atahu Allahul mulk amma in ka kalli maganar da fir'auna ya faɗa da wannan da waccan da waccan lokacin da Allah subhanahu wataala zai kama shi a cikin suratu yunus Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana minal muslimin Allah ce hatta idza adrakahu al-gharq sai da ya gaza a nutsar da shi halaka ta zo gab qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila yace amantu nayi imani annahu la ilaha babu abin bauta illa alladhi amanat bihi banu isra'ila sai wadanda banu isra'ila wanda suka bani isra'ila suka imani da shi yace Allah adakanta wa ana minal muslimin Allah ni na shiga cikin musulmai to kadibi fir'auna irin ta'addancin da yayi amma da kamo Allah ya zo yin rikici ina ga wani dan adam wanda ba shi ba to don haka kada wani mutum giyan mulki ta samai ta sha mai kai koko ta dame shi ya ga cewa zai iya abin da yake so ga fir'auna ga abin da ya aikata lokacin da yake da mulki ga lokacin da karshen shi ya kasance an gane wannan ko kuma wata ni'ima ta duniya ta jaka domin mulki yana daga cikin ni'imomin da ke sa dan adam rinka girman kai ilmi ma yana sa dan adam rinka girman kai yanzu turawa abin da sa suke mutane ta addanci suke ganin kowa ba kowa ba saboda sun samu ilimin duniya an gane wannan sannan kuma dukiya tana sa wa dan adam ya rinka girman kai ina fata an fahimce ni shi yasa Allah ce kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna an atahu Allahul mulk da Allah ya bashi mulki إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت لوكتن دا النبي إبراهيم يتي ربي الذي يحيي ويميت وبنجي ناشيني وانده يكي رايا وكما شيني وانده يكي كشيوا kenan wai ana son a bambanta domin kullun in ana son a samu bambanci sai an samu abin da zai bambanta wani da wani ko ba haka ba idan mutane sun yi kama ai ana son a bambanta su sai an samu wata sifa wadda take bambanta su ko ba haka ba to shi yanzu annabi ibrahima ya ce yana da ubangiji guda shi kuma wannan ya ce ubangiji ne kenan yanzu za a yi kokari a ga ina ne za a samu bambanci a gano hakikatan lalle ubangijin nan makadaici ne to annabi ibrahim ya ce rabbi alladhi yuhyi wa yumit ubangiji na shine wanda yake rayawa kuma shine wanda yake kashewa qala ana uhyi wa umit yace kai wannan abu ne mai sauki ko ba haka ba yace ni kaina ina rayawa kuma ni ma ina kashewa kaga kaji ta'addanci waɗansu malamai suka ce a cikin qisas ya kirayo mutum biyu daga gidan kaso da ya kirayo sai ce to kai mi aka yi maka wannan shari'a aka ce shari'a kashi kai wannan mi shari'a mi aka yi maka ce shari'a kashi yace to a kashe wannan abar wannan yace to kaga na raya na kashe wadansu malamai suka ce a'a mutane guda biyu ne aka zo da su guda an yi mai shari'a kashi guda kuma wato ba a yi mai shari'a kashi ba sai ce to wannan wanda aka yi wanda aka yi ma shari'a kashi kada a kashe shi a bar shi tafi shi kuma wannan ba a yi ma shari'a kashi ba a kashe shi don ya nuna iyawa tai tunda wannan an yi mai shari'a kashi to ya raya shi ba za a kashe shi ba wannan kuma ba a yi mai shari'a kashi ba to a kashe shi don ya nuna cewa yuhyi wa yumitu an gane wannan waɗansu kuma malamai suna ganin tunda babu nasi wanda ya tabbatar da cewa ta yi kawai dai gaban mutane na yana ba mutane tsoro kun san masu mulki ana iya baka tsoro da su sai a rinka gaya maka a ce maka ai mai mulkin garin nan ai shina iya zama kaza shina iya zama kaza shina iya zama kaza ai asiri gare shi sai zama to kullum mutane suna tsoro ne shi yasa in mulki ya kai mulki to sunan mai mulki ma ba za a faɗa ba ko ba haka ba zamanin sai ni kun ce in zaka cewa sai ni kun ce sai kayan haka sai an diba ce to ku diba mu da ni ba ka yau sai ce wallahi yanzu haka shina nan yana jabu saboda tsoro ya riga ya kama zukatan mutane ko ba ku fahimta ba akwai abubuwa da dama da ake faɗi in mutum ya gawurta sai ka iske mutane suna tsoro dai fiye da iyaka kenan ya riga ya, ya wato saci hankalin mutanen shi har ya nuna musu cewa uhyi wa umitu ina rayawa sannan kuma ina kashewa malamai suka ce anan yayi iham wato bai ce ana allazi uhyi wa umitu ba ni na nake rayawa nake kashewa cewa ina rayawa ina kashewa kaga daga nan magana ta nuna cewa bai da gaskiya an fahimci wannan da kyau sannan kuma muƙaddasa ya ɗauko waɗannan mutanen ya sa an kashe wannan ya sa an bar wannan shi ba kashewa na yi ba ko rayawa a'a ya aikata abin da yake sawa a mutu kuma ya aikata abin da yake barin rayuwa domin mutumin da aka sayuka aka yanke shi ko ba shi na bayan sayuka yanke shi ya mutu kenan an aikata mai abin da zai sa war rayuwar tashi ta mutu an gane wannan wanda kuma aka bari an bar shi cikin sabubban da ke sa war rayuwa ta ci gaba ba wai wani abu na yi ba an gane wannan to muqaddarta ya aikatan ko bai aikata ba qala ibrahim sai ibrahim yace fa inna allah ya'ti bish-shamsi min al-mashriq allah subhanahu wata'ala yana zuwa da rana ta fito ta gabas an gane wannan to fa'ati biha min al-maghrib kai kuma kai da kai yi iddia'in cewa kai allah kake don allah ka fito da ita ta wato yamma yau abinda muke so rana ta fito ta yamma ta faɗi gabas shikenan mun yarda kai allah ne allah ce fa buhita alladhi kafar ai ka san amsa wanda ya kafirta sai ya imauta sai ya rikici domin mi domin babu amsa shi yasa duk mutumin da ya iddi'a'in rububiyya to ƙarya sai ba ta nan da nan ana gano shi in dai mutum ya iddi'a'in rububiyya ba uluhiyya ba nan da nan za a gano shi ka zo da taka shikenan babu wata amsa shi yasa Allah yana taimakon annabawa da yace yana taimakon su ba wai dole sai sun yi yaki ba sun ci nasara a'a da hujja Allah yake taimakon annabawa kaga annabi ibrahim in duk wannan fada duk wannan garin duk wannan kasar kafirai ne annabi ibrahim ya ci nasara akan su tunda ya faɗi hujjar da su ba za su iya faɗin ta ba ya ce Allah ya zo da rana ta gabas ku ku zo da taku ta yamma ko ko kai ka zo da taka ta yamma yana iyawa ba zai iya ba shi yasa hatta da kafirai mushrikai ba su yarda tauhidin rububiyya su hada wani da Allah wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna Allah bai yiwa su hada wani da Allah saboda sun san abu ne wanda ba zai yiwa ba amma ai an ka ce wajen uluhiyya to nan ne ake samun matsala awo wannan ya ce kawai abota ba Allah shi kadai to dan me za abota ba Allah shi kadai da addinin da yasa za a bauta ma Allah shi kadai saboda Allah shi kadai yayi halitta fa buhita alladhi kafar wallahu la yahdi alqawm adh-dhalimin Allah subhanahu wata'ala ba zai shiryar da mutane da suke azzalumai ba au kalladhi marra ala qarya
أو كالذي مر على قرية وهي خاوية خاوية على عروشها قال أنا يحيي قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير na'am sannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da bada misali na abubuwa na ban mamaki ko kuma wato Allah ya ci gaba da bada misali na fitar da masu imani daga cikin duhu ya kawo su zuwa ga haske aw kallazi marra ala qaryatin ko kuma misali ka kalli kissa ta wanda marra ala qaryatin ya shuɗe akan wani gari wahiya khawiyatun ala urushiha wannan wato garin ginin ko ginin wannan garin ya rushe wato wato wato rufi ya fado katanga ita ko ta rushe ta ta fadi akan ginin ma'ana ya rugurguje gaba daya to wannan mutumin da yazo ga wannan gari wahiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha yace yaya za a yi Allah shirayar da wannan gari bayan wannan gari ya riga ya mutu ma'ana abu ne wanda yake na da ban mamaki gari yanzu misali kamar a ce an mutu an gari ya rushe ya zamanto babu kowa ko kyashe babu ya shuke ce anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha ta ya za a yi Allah shi rayar da wannan garin bayan mutu wannan garin yana fadar wannan magana fa amatahu Allahu mi'ata amin ba a ma yi nisa ba domin alfa'u tufidu ta'qib fa'un tana nuhin abu ya gabata da gaugawa ya abku da gaugawa amma in an ka kawo summa ana nuhin to abin yana da jinkiri in an ce summa jaa muhammad summa ahmad kaga yana nuna cewa akwai jinkiri akwai tazara amma in an ka ce jaa muhammad fa ahmad ana nuhin kai tsaye bayan zo wannan yazo to fa amatahu allah bi ata amin ba a ce summa amatahu allah bi ata amin ba kai tsaye allah ya kashe shi fa amatahu allah mi'ata amin sai allah ya karbi ran shi shekara 100 shine suke ce masu yake thumma ba'asa sannan Allah subhanahu wataala ta yadda shi bayan shekara 100 kaga yanzu inda kamar 2000 na an ka kashe shi sai 2000 sa sannan sai a rayar da shi fa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'asa qala kam labista sai Allah ya turo mai mala'iki sai tambaye shi kam labista don Allah so nawa ka jima a wannan wurin kwanan ka nawa a wannan wurin satin ka nawa yace qala labistu yawman aw ba'd yawm yace kamar dai yini guda ko ko rabin yini kaga mutumin da ya shekara ɗari bayan an tada shi na cewa ya yi ni koko rabin yake wato labistu yawman aw ba'd yawm qala bal labista mi at'amin sai ce mai kainan da kake ganin kanka shekara ka ɗari a wannan wurin amma fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka dubi ta'amika abincinka wa sharabika da abin shanka wanda kai guzuri da shi lam yatasanna ai lam yataghayyar bai canza ba yana nan irin yadda yake wanzur ila himarika ka kalli shi ko jakinka wanda kake saman shi wannan ya nuna cewa yana saman jakina wali naj'alaka ayatan linnas kuma muna son muna son kamar ubangiji yana son yana son ya sanya ka ka kasance misali ga mutane domin in an rayar da wani an tayar da shi wannan zai nuna mu cewa akwai ranar tashin alkiyama kaga ya zama to aya ga mutane Allah ce wanzur ila al'izam ka kalli al'izam kasusuwa waɗannan kasusuwa na jakinka kaifa nunshizuha yaya za mu tayar da su akwai wata ƙira'a kaifa nunshiruha yaya za mu tado su to da nunshiruha da nunshizuha ta yi su zamanto ma'anarsu guda ko kuma nunshiruha za mu tayar da su bayan sun zamanto sun rududdige sannan nunshizuha sai mu haɗa su thumma naksuha lahma sannan kuma bayan waɗannan kasusuwan sun haɗu sai mu tufatar da su da nama yana kallo sai kasusuwa sun ka tashi na jaki kak kak kak kak kak kak sai ga eskelet ta jaki ta bayyana yana kallo fatalwa kawai sai ga kuma nama yana zuwa ɗaya da ɗaya ɗaya da ɗaya ɗaya sai ga jaki ya haɗu sai ga jaki ya kammala falamma ta bayyana lahu lokacin da al'amari ya bayyana gare shi garin da garin qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace na yarda cewa Allah subhanahu wataala ne da iko akan komai to kaga abinda mutun ya gani ga idanu ne babu zancen karyatawa an fahimci wannan da kyau to amma cikin wannan kissa akwai abubuwa guda biyu na farko shine akwai za ku iske malamai suna tahdidin waɗansu abubuwa suna bayani wane ne mutumin da wannan al'amarin ya faru gare shi sai a ce wani annabi na da ake ce ma uzairu ko ba shi bane sannan kuma sai ka ji suna bayanin garin da wannan al'amari ya faru sannan jakin da aka hau a faɗi launin shi abincin da yake ɗauke da shi a ce kaza ne abin da yake sha a ce kaza ne to waɗannan abubuwa isra'iliya su ne mun saba jinsu babu wani nassi tabbatacce cikin alkur'ani ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tabbatar da wannan iyaka dai isra'iliyat ne abubuwa ne wanda aka ruwaito ga bani isra'ila cikin littattafan su ta yi su zaman to gaskiya ta yi su zaman to ba gaskiya ba in mun samu nassi wanda ya karyata mu karyata in ba mu samu nassi wanda ya karyata mu bar su zaman su na isra'iliyat domin ta yi abin ya zaman to gaskiya mu karyata ina fata an fahimce ni abu na biyu kuma anan shine abincin shi bai canza ba da abin sha ne amma kuma jakin shi ya canza mine ne hikima ta wannan hikima shine cewa wato da abinci da jaki wa zai yi saurin lalacewa eh a'a yawwa yanzu abinci yana kwana uku jaki bai bai shekara goma ko ashirin to amma abincin nashi dan a gwada mai cikakken kudura sai an kaki barin abincin ya canza abinci in yi kwana uku lalacewa zai ko ba haka ba duk da abincin da ake sama conservation kenan wanda ake ce ma ana samai kayan kimiyya sai a ce maka shekara ɗaya shekara biyu ka taba ganin abin da abincin da za a ce an ka samu shekara goma akwai ko an samu waɗannan abubuwa na kimiyya bai shekara biyar bai lalace ba babu wannan abinci amma abincin sai aka bar shi shekara ɗari shi da yake zahin canzawa amma jakin da ya kamata ya shekara goma ko ashirin ko talatin to shi ku shi ya mutu saboda a nuna cikakken kudura Allah subhanahu wataala yana iya nuna abin da ya kamata ya lalace to ba a bar shi lalace ba abin da kuma bai dace ya sauran lalace ba kuma shine ya sauran lalacewa an gane wannan to shi yasa qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir wannan mutumin babu nasi wanda ya tabbatar da shi shi yasa ba annabin Allah bane babu wani dalilin da yace annabin Allah ne sai dai waɗansu malamai suna cewa mutumin kirki ne waɗansu malamai suka ce a'a ba mutumin kirki bane an gane wannan suka ce Allah daina ya so shi da shiriya Allah subhanahu ta'ala ya so ya shirye shi ya ga wannan dalilin su kuma saboda yayi inkarin yayi musun kudura ta Allah subhanahu ta'ala domin yace anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mutiha yaya ne za ai Allah shi rayar da wannan kaga wannan yayi inkari abu na biyu kuma da abin ya bayyana gare shi qala a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kenan yanzu na sani kenan a can da bai sani ba an gane wannan waɗansu malamai akan ka suka tafi kuma daga cikin salaf irin su mujahid sun kawo wannan kissa suna ganin wannan mutumin ba mutumin kirki bane amma mai yawanci waɗansu malamai suna ganin mutumin kirki na domin idan mutum yayi inkarin kudura Allah bai san cewa ba wato kamar cikin jahilci na yayi inkarin kudura to wannan ana bada shi da imanin shi domin akwai hadisi ya tabbata a cikin sahihul bukhari wani daga cikin mutane da zai mutu yace ma ƴaƴa ne ku kama ni ku kone ni idan kuka kona ni sai ku dauki hab'ina sai ku yada cikin teku ku je ku watsa shi yace domin idan Allah ya kama ni Allah subhanahu wataala zai mai azaba bayan an ya mutu an kona jikin nashi an jiga an doki meke da suna wannan habkin an zo an watsi cikin teku shikenan sai Allah subhanahu wataala ta da shi aka ce mai to kai menene dalilin kare sa wanda ka aikata wannan yace ubangiji ni tsoron ka na nake ji na san ba aikata abin kwarai ba Allah ya ce to tunda kana tsoro na na gafarta maka kaga wannan mutumin yayi jahilci kudrar Allah subhanahu wataala amma kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mishi sannan da yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir kenan nan a'lamu ina da sani cewa Allah da iko akan komai don haka dai ijtihadi ne na malamai ko dai mu ce mutumin kirki ne ko mu ce mutum turki wani a ƙarshe dai Allah subhanahu wataala ya taimake shi ya gano gaskiya wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta wa id qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم na'am annabi ibrahim shugaban masu tauhidi wa id qala ibrahim lokacin da annabi ibrahim ya ce rabbi ya ubangiji arini kaifa tuhil mauta allah ka gwada mini yadda kake rayar da matatu idan sun mutu yana son a bashi misali a bashi example an gane wannan qala sai allah ce awalam tu'min annabi ibrahim baka yi imani bane qala bala yace a ubangiji ai na yi imani walakin liyatma inna qalbi ina son zuciyata ta samu natsuwa wato akwai bambanci tsakanin abin da kake gani da abin da ka sani Allah ya halicci dan adam ba wai da saboda annabi Ibrahim a lokacin shi ne shugaban masu tauhidi gaba daya ko ba haka ba tunda shi kadai adda imani wannan lokaci yayi kuma yaki da mutanen shi don saboda tabbatar da tauhidi kenan ba wai dan bai da imani bane amma duk yadda ka kai da imani da abin da kake gani lokacin da yake afkuwa da abin da kake tunani ko ka san shi ba dai suke ba wannan shi yake sawar idan ka san abu ya faru ba za ka tasirantu ba irin lokacin da kake ganin shi sai yi maka tasiri mun gane wannan akwai kuma kisoshi da dama annabi musa da allah ya bashi labarin mutanen shi sun ɓace an gane wannan ai allah ne ya bashi labari ko yana shakan labarin allah allah ya ce inna fatanna qaumaka min ba'dika wa adallahum samiri amma ya zo da attaura ko bai zo da ita ba kaga ya zo da ita amma lokacin da zuwa iske suna aikatawa Allah ya ce walam ma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifan qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum wa alqa alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi kaga da yazo da ran shi ya bace sai ma ji da at-taura gaba daya saboda wancan ai tun daga lokacin da ya samu labari ya kamata ya yi jiwa ma da ataura ce to mutanen da zo in karban ma shari'a ai tun da su daga sun bata ma bari yi jiwa da ita amma ran shi yana ɓace amma da ya zo iske suna aikatawa sai ran shi ya ƙara harzuka shi yasa gaba ɗaya sai hankalin shi ya tashi ya jiwa da wannan to mun yi imani da cewa Allah zai tayar da mu duk yadda muke ganin kiyama muke jin labarin ta ba ɗaya bane da in kiyama ta tsayu lokacin nan aka sanin kiyama kiyama ta sai ce qala awalam tu'min qala bala yace ai bala Allah na yi imani don haka in an ka kawo na fiyu to in ana son a tabbatar da shi bala ake kawowa da an ka ce awalam tu'min to ba cewa zai yi na'am ba in ya ce na'am kenan ya kore shi yasa lokacin da an ka kawo na fiyu to in za a kawo isbatikin shi bala ake kawowa amma in an ka tambayi ka kana iya cewa na'am in ya zama to wato isbati ne an kai don haka ba wasu larabci sai ku yi hatara awalam tu'min baka yi imani ba za ka ce bala na yi imani amma awalam tu'min baka yi imani ba ka ce na'am kenan baka yi imani ba walakin li yatma inna qalbi qala fa khudh arba'atan min at-tayr sai Allah ce to tunda kana son haka khudh arba'atan min at-tayr ka riki tsuntsaye guda hudu waɗannan zaka ji dan su malamai sun ce dawi sula da zakara da wane ne da wane ne da wane ne babu nasi wanda ya ce arba'atan min at-tayr Allah ce tsuntsaye ku suna da yawa a duniya babu nasin da ya tabbatar da wannan fasurhunna ilayka ka kusanto da su zuwa gare ka ka kalle su da kyau waɗannan ɗin ka kalli wato ka kawo su kusa gare ka abu in yana nesa gare ka kana ganin shi amma akwai abubuwan da ba za ka iya ƙididdige su ba amma idan ka kawo shi kusa gare ka za ka iya ganewa yanzu misali mutum in yana nesa gare ka ba ka iya gane yana da tambo ko ba haka ba amma idan ya kusanto gare ka za ka iya gane cewa yana da tambo wuri kaza ko ba haka ba akwai mutanen da suna da tsage amma in ba sun kusanto kusa gare ka ba za ka gane cewa suna da tsage haka ne to sai an ka ce ya kawo su kusa gare shi ya ga alamomin su hakikatan zahirin abin da yake gani to in yayi hakan ga sai ya kama su sai su yanka in ya yanka su sai ya wato ya hada namun su in ya hada shi sai ya hargitsa shi ya cakuda ya cakuda ya cakuda thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a sannan ya dauki wato bayan ya game naman gaba ɗaya daban-daban sai ya ɗauki kowane ya haɗa ya ɗauki juz'i wani yanki sai ya aza akan wannan ya aza akan wannan dutsi ya aza akan wannan dutsi ya aza akan wannan dutsi ya aza akan wannan dutsi kaga na farko dai ba kashe su yayi ba domin da kashe su yayi ya bar su sai a rayar da su amma yanzu an kashe su kuma an ɗauki naman su an sa cikin juna yadda mu mun mutu wani ya mutu za a dauka a sanya wannan a sanya wannan a sanya wannan sai ka iske kabari guda akwai mutum goma ka san wani daga cikin abin da ba shi mamaki to yanzu misali wani kabari an sa mutum su hi mutum 50 cikin shi ko ba haka ba ko kuma yanzu misali irin kasashen da ake yaƙe yaƙe zaka iske mutum 50 ko mutum 100 an yi katon rami an zuba su ciki ko ba haka ake yi ba musiba inda ta yi yawa ko kasar da annoba take zaka gani yanzu irin kasashen da ake yaki ba a faɗa mun abin da yake faruwa amma akwai inda zaka iske inda an kai wani mummunan yaki sai dai a ɗauko dan karo a zo a kawo shi yayi manya manyan ramu a ta ɗaukan mutane ana zubawa to kaga yanzu su waɗanda an yanka su an ɗauki naman su an cakuɗa an cakuɗa kuma an ɗauka an aza saman dutse daban-daban Allah ce sun mad'uhunna ya'ti naka sa'aya bayan ka aikata wannan ka kira su ko wani da suna za su zo maka da gaugawa an gane wannan wa'lam anna Allah azizun hakim kasancewa anna Allah shi Allah azizun mabuwayi na babu abin da yake karfin Allah subhanahu wata'ala Allah subhanahu wata'ala babu abin da yake karfi ne duk wanda kake gani yana da karfi to daga wajen Allah ya samu nashi kuma Allah ne yake bashi kuma in Allah ya tashi kama shi wannan mutumin bai isa yake karfin ubangiji ba sai kaga mutum ana jin karhin ana jin tsoro ne ya taso da karhi ya taso da karhi amma in ya fara tsufa sai kaga yan yara suna suna wasa da shi ko ba haka ba yan kokowa kaji an ci maka wani kaza gare kaza gare kaza gare in ya taso kayi shi kai amma sai ka koba yan yara suna wasa da shi suka ya ce a mu yanzu lokacin mu ya kare ko ba haka ba masu mulki waɗanda kaga su taso suna da mulki suna matasa suna girgiza duniya amma ƙarshe sai kaga sun koma sun rasa inda suka yi Hitler ya yi mulkin duniya ya girgiza duniya an yi yaƙi amma abin mamaki gawa Hitler ba san inda take ba ko ba haka ba mutumin da ana ganin a duniya shi yake faɗa aji yau gawa ta ma a rasa inda take ina shiki ya tafi don haka ƙarfi na ubangiji duk wani wanda ake cewa yana da ƙarfi duk ƙasar da ake cewa tana da ƙarfi idan ka auna ta da ƙarfin ubangiji to ba zancen ba ka nuna suna da ƙarfi yanzu gashi nan muna ganin ƙasashen turawa amerika ana ganin tahi kowace ƙasa ƙarfi a duniya a yanzu ko ba suna ba so faɗi wannan so faɗi wannan so faɗi wannan abinda suke so su shi ake aikatawa yau in shugaban ƙasar amerika ya kira duk shugaban ƙasa na duniya in ya umarce shi sai ya aikata abin da yake so amma gashi nan kuna gani irin iska wanda Allah yake tura makafirai adawa Allah ya tura musu iska ko wa fi adin iz asrna alaihim ar-rihal aqim to yanzu kana gani Allah yake tura iska mai karfi da guguwa in za ta yanka America sai a ce wannan iskan zai yanka wuri kaza sai a kwashe mutane gidajen gaba da iskan yazo ya wuce da su me yasa America bata kirkira abin da za ta mai da wannan iskan ba da iskan Allah ya nufi zai shafe America gaba ɗaya duka ƙasar America ta ya za su yi wannan wani yanki na Allah tura iskan ko to ya Allah ce iskan gaba ɗaya sai da Amerika to ya za a yi duk inda hus iskan ya huskanta jaye mutane da akai sai a ce maka ƙasar Amerika ya bi cikin jiha kaza ya bi cikin jiha kaza an jaye mutane cikin ƙasar Australia ya bi kaza an jaye mutane ƙasa kaza mu kaɗai na don ba mu da ma na'urorin da zamu gani shi sai sa Allah ya rahmu asiri don mun yi to kasashe mu sai da shi halaka mu gaba ɗaya an gane wannan Allah azizun gwanina hakimun kuma Allah mai hikima ne kina Allah yana yin abu lokacin da ya dace ina fatan kun fahimce ni wato Allah mabuwayi wato mabuwayi na babu abin da ya buwaye shi sannan hakimun mai hikima ne bai yin abu sai lokacin da ya dace kenan don kafirai suna son a tayar da mutane yanzu sannan su yarda ba wani wannan bane Allah babu abin da ya rinjaye shi balle a ce ba zai iya tayarwa ba amma irin su annabi Ibrahima Allah ya gwada musu kudurar shi ya tayar da matacci gaba gare su an gane wannan kuma hakimun na bayyi sai inda ya dace don su kafiran ko an tayar da matacci to za su yi sihiri na an kai annabi Isa ai yayi zamanin tayar da mutane mutane sun bi shi ba su bi shi ba ko sun ce a tayar da mutanen gaba gare su a gari ba su da imanin ba imanin za su yi ba saboda ba su sun su bi wanda a gaba mutane abinda abba su so a ce wani na gaba gare su cikin harkar addini shine yake sa ba su bi ko an ja aya an ja hadisi ai mutanen mu ba sun jahilci aya da hadisi ba kakka sa tsammanin mutumin da ya tashi Nijar don an ce maka shina da wani matsayi bai san matsayin Alkur'ani ba a'a ya sani amma abinda rai ne abba zai bashi ba yarda a ce wanga mutumin shine gaba gare shi ina fata amince ni a to shi shi karatu shi je France ko ya je Ingila ya samo doctora cikin University ta Oxford a Ingila ko ya samo cikin wato cikin wata jami'a da cikin jami'o'in France an gane ni sannan ya so kawai shi ku ne ya koma baya bayan irin wanga yanzu shine zai ku a ba zai taba yarda ba an fahimci wannan shedan ba zai taba barin kai ma malamai da'a ba wallahi sai Allah ya soka da rahama shi ko duk in ba kai ma malamai da ba wallahi ka halaka kanka ba yadda za a yi ka tsira don kofa ilimin gare su take manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce malamai su ne amawa su ne amma gada annabawa ko ba su bane to ya za a yi ka samu ilimin annabta baka bai wajen malamai ba duk mutumin da yake zagin malamai cikin iyalai wallahi ba alkhairi yake musu ba ko ka ce ɗiyanka su yi karatu sai su ce kai kai daga zagin malamai shikenan ka koya mai sai ya ɗauki malami banza ina ba ta amince ni duk yadda kake kashe ma ɗanka kuɗi shi karatu bai yi mai kuɗi ka koma kana zagin malamai in ka ce ma ɗiyanka su je makaranta su ce ba su zuwa abinda ba sun ji abinda ake faɗin malaman nan ba su da daraja kaga shi kenan kana nan kana wayo kana zagin malamai kuma kana son ka aurar da ɗiyarka ga malami sai ta ji ta ji kana zagin malamai da ka ce akwai wani malami su ce a ita ba ta son mallah malami daga ibada sai talauci sai damuwa ni ba ni so shi kaga kai ko wayo kake son kai ka san ilimin yana da daraja amma kai baka son ka girmama masu ilimi sai ɗiyanka sun je sun yi karatu to kuma Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bari ba saboda zagin da kake yi musu مثل الذين ينفقون أموالهم
مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم الله يتي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله misalin mutanen da suke ciyar da dukiyarsu don ɗaukakar da kalima Allah mutanen da suke sanya dukiyarsu cikin ayyuka na addini ana bukata a san misalin su Allah ce to ka masali habbatin ambatat sab'a sanabil kamar wato ƙwaya ce a wadda aka shibka sai ta fitar da zangarnu ko zangarku guda bakwai fi kulli sumbulatin mi'atu habba a cikin kowace zangarniya akwai wato ƙwaya guda ɗari kaga mutumin da ya bada guda yana da ɗari an gane wannan kenan an yi wannan ne don a kwaɗaitar da masu ciyar da dukiyarsu zuwa gami cikin addini duk duniya babu wanda zai baka riba irin ribar da Allah subhanahu wataala ya baka an gane wannan kai Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah yana lillin kama wanda ya so ma'ana wannan 700 din ma misali kaɗan ne daga ciki a'a ana iya lillin kawa abin da kai baka sani ba dala guda Allah shi mai da ta miliyar goma wajen shi inda ya ka ba su fi sabilillah amma duk duniya babu wanda zai baka irin wannan riba dukiyar ta Allah ce kuma yace ka ciyar da ita kuma shi ƙara ba an gane wannan ko banki ka zo neman enteri suka iska dan enterin da aka usa kaɗan na riba in ka siyo kaya ka aza kaɗan na kake samu amma kuma riba wadda Allah subhanahu wataala zai baka ran tashi alkiyama shi ya baka dukiya in ka ciyar dai ya lumka maka ninkin baninkin sannan bayan wannan kuma Allah shi baka aljanna aljannan nan kuma ladakka ba za ta biya ta ba domin khalidina fiha abadan la ita aljanna in an shiga ba a fita to kenan da za a auna ladakka in ka shiga aljanna da za ta iya karewa ko ba haka ba to amma kuma ladar wato wannan shigar da kai kenan ba yadda za a yi a fitar da kai khalidin fiha abada Allah ya sanya mu daga cikin su kaga Allah ce wallahu yudha'ifu liman yasha Allah shina lillin kama wanda yaso to ku musulmi idan wannan shine abin da Allah subhanahu wataala mun alƙawari me yasa mutane ba su kokarin ce da duke su cikin aikin addini me yasa mutane kullun cikin aikin addini na aka kumiya duk lokacin da an ka ce a taimaka fi sabilillah mutum zai tashi ya tsaye ya gwadi ordonance ya gwada cewa hoshi za a yi mishi gashi ya rame an tabbatar da cewa ya rame amma a rasa mai kuɗi guda wanda zai iya cewa operation kin nan taka na ɗauki nauyinta sai ka iske sai ya yawo masallaci goma masu kuɗi suna nan wani yana dan miliyar kaza yana dan miliyon kaza wani yana mutum guda ya ce kai nawa na za operation kin nan a ce jika 150 ne ko jika 200 ya ce aje ai operation kin nan rar da kake cikin ya mai ka taɓa ganin wani ya tashi neman taimako mutum guda ɗauki nauyin shi in ka ce jika biyar kake so dala biyu biyu na za su yi maka in ka ce magani na na tura mil san wani ya ce kai jama'a ku bar kuɗin ku ko kuma ya bari bayan mutane sun taimaka mai ya ce mutai in aka je a je farmasi ya tambaya ina maganin yake a bani tura mil san ka hi karhin ta ka bashi maganin yaje amma da ordonansu ta jika biyar ka ganin mutun yayi nan in ka diba hannu ne dala biyu biyu sai ka ga 40 na sannan kuma ya sayo ga masallaci ya samu 40 ya sayo ga masallaci ya samu 40 sai ya kewaye masallaci goma sannan shi samu kuɗin ordonansu amma kuma Nijar ka fursan musulmi na Allah ya sauka wallahu wasi'un alim Allah subhanahu wata'ala mai yalwatawa ne kenan kada ka sa tsammani in ka ciyar da dukiyar ka talauci zaka yi a'a mutanen da ke ciyar da dukiyar su cikin hanyar Allah Allah ƙara musu yake yi shi yasa ce wasi kada ka sa tsammani in ka dauka ka basu wa talauci zaka yi a'a in dai kana yi don Allah wallahi tallahi ba yadda za a yi dukiyar ka ta da baya ma naqasat sadaqatun min mali haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka da kyauta ba ta sa wa dukiya ta ragu sannan kuma alim Allah masani na ya san waɗanda suke yi don shi alladhina yunfiquna amwalahum الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne malamai suke ce ma a tafsirul muttasil Allah shi faɗi abu cikin alƙur'ani sannan kuma ya zo ya yi bayanin shi da kanshi an gane wannan shi ne ake ce ma a tafsirul muttasil aya ta zo ta faɗi wani abu sannan wanda za ta zo baya gare ta ta zo ta yi bayanin shi dalla dalla kaga da Allah subhanahu wa ta'ala ce wasi'ul ali alladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah su waye su sai Allah ya bayanin su الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى سوني وأن سكي تيد دوك يسو في سبيل الله دان سبو دا أكرد كلمة الله سبحانه وتعالى ba suna ciyar da dukiyarsu ba don saboda riya domin mutanen da suke ciyar da dukiyarsu ba don Allah ba su ba a sasu fi sabilillahi su ma suna ciyar da dukiyarsu ne saboda biyan bukatar su ta duniya yalla yana taimakawa don a ce alhaji wani yana taimakawa yalla yana taimakawa don saboda shi yana da wata bukata ta duniya yana so a bashi shugabanci ka san akwai wanda in za a zancen aikin addini yana taimakawa amma shi yake son a sa shugaba kenan kaga fi sabili shaytan yake sa dukiya take sannan su kuma kafirai suna sa dukiyarsu fi sabili shaytan ga fili ana gani in dai za a gina gidan caca turawa na gaba in za a gina gidan giya turawa na gaba in za a gina gidan zina turawa na gaba kaga suna sanya duke su cikin aikin banna sannan kuma mutanen musulma suna taimakawa kaga mutum na ciyar da dukiya sai amma ba don Allah ba wannan kuma hasara ce thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adha sannan ba su biyo bayan abinda sun kaciyar mannan don su yi gori to in za ka yi gori wa za ka yi magori Allah za ka yi magori ko su masu imani da ka taimaka ba in ka ce za ka yi ma Allah gori Allah ba a yi mai gori sannan in ka ce su waɗanda suka yi ma imani gori to kuma ladarka ta ɓaci ba ka da lada ko guda ka yi asara sai ka ji mutum ya ce ni in ba dan da ni ba mutuwa za ka yi ka kusa abin da kaka faɗi in ba dan da kai ba mutuwa zai ya za a yi shi mutu a'a Allah subhanahu wataala in ya kaddara ya mutu ko kana da mutuwa zai yi to in kana nan to kashe mutu wanda kake cewa in ba da kai ba mutuwa zai yi to kai kuma ka yi tsaye ka hana shi ya mutu kai kanka baka isa ka hana kanka ya mutu ba a'a in Allah ya sanya abincin mutane ga hannunka to kada kai musu gori Allah ne ya ga dama yaron ka yana iya ka kore shi ya je Allah ya bude mai kai ma sai ka zo cikin mutane kana nema a taimaka maka yalla in baka anniya ba cikin kudin zakka sai ya taimaka ba ko kuma ya rinka baka kaya kai ma ka je kai kasuwanci ka sai suwa wala adan sannan ba ba su biyo bayan kyautar da suka yi da cutarwa ba wani na yi maka kyauta amma zai cuta ma sai ya kushe ka sai ya gaya ma wata magana ta wulakanci ko sai ya maka wani abu a'a in ka yi ma mutum kai mai fi sabilillah waɗanda suka ciyar da duke su don Allah ba su buƙatar a yi musu komai illa dai suna buƙatar sakamakon su na wajen Allah inna ma nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jaza'an wala shukura muna yi muku dan neman yarda Allah subhanahu wataala bal la nuridu minkum jaza'an ba mu neman sakamako gare ku ba dan lakwal na ba na dauke shi matsayin cutar in ya zama director wata rana shi taimaka muku taimaka mu da la ruyidu minkum jaza'an ba ni so in ka kai wani matsayi wata rana ka taimaka min ni ban ma so in sake ganin ka wala shukuran kuma ban bukata ka gode min ban son ka ce na gode Allah kawai je ka Allah ya sani haka ake son mutum yayi amma mu yanzu in ka zo ka ce kana son dala 100 zai ce to kana son dala 100 to zai baka dala 100 sai ce ta dauko min butar can in ka dauko mai buta ya alwala sai ce yi min kaza yi min kaza sai kai aiki na minti 10 sannan baka dala 100 to yanzu wannan kyauta ce ta Allah ko ko ta aikin ka Allah ya kyauta ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى التي لهم أجرهم عند ربهم سنة لا دسوا أوجن أبنجد ستنا تن الله يا أجي مسو يا تسكن تي مسو إتا سيرانا تاشن على القيامة جزاكن كامسو ولا خوف عليهم سنن باب صورو أكنسو wato ga abin da ya wuce wala hum yahzanuna sannan ba za su taba yin bakin ciki ba har abada inda sun shiga aljanna Allah ya sanya mu daga cikin su qaulun ma'rufun qaulun ma'ruf قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي كالذي ينفق ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين na'am Allah subhanahu wata'ala ce qaulun ma'rufun magana kyakkyawa ina fata an fahimce ni ka hada ma mutum magana kyakkyawa lokacin da yazo neman taimako a wajenka wa maghfiratun ko kuma ka yafe mai irin wato lokacin da yazo ma lokaci ne wanda bai dace ba misali mutum yazo neman taimako wajenka sai ya tada ka daga bacci kuma taimako yake so ka san inda shi zai baka in mutum ya tada ka kace lafiya ka tada sai ce a je ka gumu shi aka ce sai to to to to to amma in taimako ne kai zaka zaka ka tada ni kuma ina ina bacci zaka zaka ka tada ni akwai bambanci tsakanin wanda yazo zai baka taimako da wanda kuma shi kai zaka bashi to dan haka wa maghfiratun ka yafi ma mutumin da yazo neman taimako wajen ka ta yi yazo lokacin da bai dace ba ko ko ya same ka cikin wani hali wanda bai dace ba to ka gaya mishi magana mai kyau ko ka yafe mai malamai sun ka ce khairun min sadaqatin yatba'uha adha ya hi kai mai kyauta ka bashi sadaka kuma daga baya kuma ka cutar da shi ina fata an fahimce ni ka zo kana gaya mishi magana ta wulakanci to da kai wannan karama ka ce mai don Allah ya hakuri babu domin in ka bashi ka wato ka cutar da shi to kuma an yi aikin banza kaga babu ladafi amma ka gaya mai magana mai kyau wane ya hakuri shikenan shi yasa da ka taso ma mutum yagga alamun kuɗi kake so yanzu na huska ta tana canzawa in dai kana son in dai kana son ka gane mutum ana son kuɗi gare shi to kaga mai son kuɗi yazo da kaga yadda wani mutum zai taso ya ga kuɗi yake so sai ga ya bata huska ta kat sai in ya wuce in kai kai mai sallama kace assalamu alaikum warahmatullahi ina wuni alhaji muna lafiya in ya ga ka wuce ya ga dai baka tambaye shi ko da ba shikenan sai ya dawo dai huska ta ta dawo amma da yakin kai kana son kuɗi gare shi to shikenan shi yasa hariri cikin muqama yake cewa wala turajjil wudda mimman yara annaka muhtajun ila falsihi kakka sa tsammanin mutum zai so ka wanda ya gane cewa kana son dukiya ta da mutum ya gane kana son dukiya ta ya kulla kiyayya da kai an gane wannan khairun min sadaqatin yatba'uha adha wallahu ghaniyyun halim Allah mawadaci na bai buƙatar sadaka waɗanda ba su yi don Allah sannan bai buƙatar sadaka waɗanda suke yin sadaka bayan haka su gora ma mutane ko kuma su gora ma Allah subhanahu wataala in ka ba mutum ka gora mai kamar Allah subhanahu wataala ka gora ma domin shi bai da abin da zai biyan ka wa yake da abin da zai biyan ka Allah waye maka alƙawarin zai biyan ka Allah sannan kuma halimun Allah mai juriya ne Allah yana ganin abin da kuke aikatawa kuma Allah subhanahu wataala ke kyale ku domin akwai ranar da za a zo ranar kindillanci dukiyar nan da Allah ya ba su ga hannunku wannan dukiyar haƙƙi ne ku ba talakawa haƙƙin su dole da Allah ya baka dukiya ba ce an kai ka rike ta ba an ce ka fitar da zakka an ce kai sadaka in kun ka kiya kuma tun da duniya ku gane kurin ya zama to baka da kima cikin mutane sannan kuma a samu barayi su je su fada ma sannan in kana mai kuɗi ko kana mai shago kana taimako to ko shagon kai kama da wuta za a zo a kashe kuma za a yi maka jaji in ka baka taimako in dukiyar ka ta kama da wuta sai mutane su koma kihe su da kallon ka ba wanda zai taimaka ma to ina ruwan mutane da kai to mi shabu dama abin da ke sa mutum ya soka ku raba bakin ciki da farin ciki tare da shi to kai in ka samu dukiyarka kai ka ga ci daga kai sai ƴaƴanka sai matanka radda musiba ta same ka kowace shi ɗaya ya mutu shi ɗaya jimalan bahaushe haka ne tsarin duniya yake ya ayyuhal ladina amanu ya ku da kuka yi imani kira ne ga masu imani la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kada ku ɓata ladar sadakokinku bilmanni da gori wal aza da cutarwa in dai ka yi kyauta don Allah to ka yi ƙoƙari ka nisanci ɓacin rai ko zagi ko wata magana kakka yarda wata rana mutum ya ɓata ma da rai ka gaya mishi cewa ni ni ma kaza ni ni ma kaza ni ni ma kaza kullun shedan yana son ka ɓata aikinka shi yasa ka yi ƙoƙari iya ƙoƙari mutanen da kake ma kyauta ka bar barin saɓani ya shiga tsakankanin ku da kai da su da saɓani ya shiga tsakankanin ka da kai da su kana cewa to yanzu ko na hito da kai da kauye na kaka birni yanzu wato ka waye shine yanzu abinda zaka saka kamin da shi in mace ta saka an ce diyar talakawa na dauko ki na kawo ki wato ke kulce zuwa zata guda min tashi hankali haka ne sai shi ya sa dulla dakka duk aikin da kai sai ka bata shi shi yasa kullum mutanen da kake ma kyauta to ka rinka hankali shedan na so sabani shiga tsakankanin ku da sabani ya shiga kai ka faɗi su su faɗi shikenan sai ka bada ladarka ni ni kawo shi ni ni mai kaza ni ni mai kaza ni ni mai kaza lada ta kare la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha kalladhi yunfiqu malahu ri'a an-nas Allah ce kada ku kasance kamar wanda yake ciyar da dukiyar shi ri'a'an nasi don saboda ganin mutane malaman luka suka ce asalin wannan alhamza ya unce ai ri'a'an nasi ne wato don saboda mutane su gani wala yu'minu billahi wal yawmil akhir amma bai yi imani da Allah da ranar karshe ba wannan munafikai kenan munafikai da ba su yi imani da Allah ba suna ciyar da dukiyar su don saboda ganin mutane shi yasa Allah ce wa min al-a'rabi man yattakhidhu ma yunfiqu maghraman wa yatarabbasu bikum ad-dawa'ir alaihim da'iratu saw wallahu samiul alim daga cikin munafikan laraba wanda ba su yi imani ba suna dibin abinda suke badawa da tafiyar da addini wato kamar matsayin tara ce ake musu tilasta suna ake yi don haka wannan kaga bata da wani amfani shi yasa Allah ya ce qul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qawman fasiqin ku sa dukiyar ku ya kuma nafika ko ko ku sa Allah ba zai karba ba in ba ku sa ba an gane ba ku da imani za a iya kama ku in kuma kun sa kuma kun yi aikin banza kenan munafiki bai da lada wala yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah ce to fa masaluhu misalin shi ka masali safwan kamar kekesasshen dutsi da alaihi turabun amma akwai ƙasa sama ne fa asabahu wabir sai ruwa hadari mai ruwa ya sabka gizgizniya mai ruwa malaman zauri sun kace ma kadi fatarakahu salda sai ya bar shi gashi nan fallau babu komai saman shi yana nan yana sadaka yana kyauta yana dubin kamar wannan abin mutane suna ganin shi da rigan mutunci sai an ka zo sai aka yi ruwa shike dan duk wannan abin ya watsi kana nan kana dibin kyautar da kake yi zaka samu ladata ranar tashin alkiyama sai ka zo sai ka iske babu komai ka san wato ko da ka san abu babu shi babu tashin hankali irin kuma ka zo ka iske babu shi yanzu misali in an ka ce maka an yi kuffir za ka ɗibo ruwa bakin famfo sai an ka ce maka an yi kuffir to ko da ka san an yi kuffir ka zo ka buɗe nan ka ga ruwan nan ba su zo ba to shine abin da ya tabbata gare ka shi yasa wato Allah zai bar munafikai sai sun zo suna sa tsammani suna da lada sannan su iske ba komi to lokacin da sun ka iske ba su da lada abin yahi musu ciyo to hakan ga in kana da imani in ka ce da dukiyarka don Allah wallahi tun yanzu ka gyara in baka gyara ba wallahi asara kai sai an taho kana dibin kana da lada mai yawa ko da aka zo sai iske ka aikin banza fatarakahu salda sai a bar shi dutse kyarkatacce zalla la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu ba su da iko akan abin da sun ka aikata ma'ana ya zan banza shikenan zero sai Allah ya ce to waɗanda kun ka aikata saboda su kuje su biya ku ka bayar da dukiyarka saboda a ce kaza ka bayar da dukiyarka saboda a ce kaza ka bayar da dukiyarka saboda neman wani matsayi na duniya don haka baka da komai Allah subhanahu wataala kuma aghna shuraka an shirk duk abin da ka aikata in dai na dukiya ne ko na ilimi ko na mulki in dai ba don Allah kai ba ranar tashin alkiyama kar ka san tsamanin kana da talada don ka ja kira'a ai ma kabbara a ce a ramma don saboda ka zo kana ba mutane sallah ana cewa ka san qur'ani don saboda kai kaza kai kaza ko ka faɗi gaskiya ga fili don a ce wani yana faɗin gaskiya bai da tsoro don duk aikin banza ne in dai baka yi don Allah ba wallahi sai kai hasara wallahu la yahdi alqawm alkafirin Allah subhanahu wataala ba zai taba shirye da mutane wanda suke kafirai ba ina ganin ya kamata mu dakanta abinda mun ka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna Allah mu sai kai muna addu'a sai gobe in Allah subhanahu wataala ya kai muna rai صلوا على ذكر اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وحمد وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك مجيد اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك اللهم فرج همنا وغمنا اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقد دينا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من الخير كله آجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم ونعوذ بك اللهم من الشر كله عاجله وعاجله ما علمنا منه ما لم نعلم اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نسألك عيسى الشهداء ونزول الشهداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء يا سميع الدعاء يا ذا الطول والعطاء اللهم فصل وسلم وأنعم وبارك على محمد بن عبد الله صلوات ربي وسلامه عليه سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المسلمين الحمد لله